الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ji ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan masallaci da ƙarshen tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul haqqa yau muna rana ta Laraba ina ga 22 da wata na Safa hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1448 wanda ya daidai da biyar da wata na takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa amma man utiya kitabahu bishimali ke kaga wanda aka bashi littafinsa rana ta gobe kiyama a hannun hakudinsa an bashi littafinsa na ayakunan da ya yi a nan duniya amma sirrin an ba shi hannun hagu to kasancewar mutum miyagun aikinsa sun sa an ba shi littafinsa a hannun hagu ta wannan yana nuna cewar wannan mutum ko masa gidan wuta faya ƙulu ya laita ne lamuta kitabiya to sai ka ji wannan mutum da an ba shi littafi hannun hagu shi da kansa ya san al'amarinsa ya lalace gaba ɗaya sai ce kai tona ina ma ba abin ba wannan littafi ne walam adri ma hisabiya ce ban san ba ma menene hisabi na saboda haka duka wannan yana tunanin kenan abubuwan da suka gabata a rayuwar shi ta duniya ya fara zargin kansa ya laita kanatil qadiya shekaitan mutuwa wanda ta ɗaurai na a duniya ina ma ya zama to a nan ba ita ce ta kai ƙarshe na wanda ba na tashi ba za ta gani ba ke na ga ina ma a ce mutuwa ana yin ta kiyama ya zama to yadda ta ƙari rayuwar shi ta duniya ta ƙari rayuwar tashi ta gobe kiyama ma agana an nimaliya ita dukiyata wata amfana min ba komi kenan kaga an shiga na dama shi yasa dukiya ba ta amfana komai a ranar ta gobe kiyama inda mutum ya zo da aiki na gari ba haka nan diya ba sa aikata komai duk wani abu da ka sani alfarmar ka matsayin ka duka bai maka amfani a ranar ta gobe kiyama illa aikin ka na gari da ka aikata halaka an yi sultaniya ce duk wata hujja ta babu yanzu ta bace babu wani hujja ba abin da zan kama. To yana nan cikin zargin kansa akan irin wa'in abubuwa da ya aikata, saboda haka sai a ce khuzuhu ba gudu ku kama shi ku ɗarme shi kadai sai a ce ya mala'ikai su kama shi su ɗarme shi sun marjahi masallu sannan ku sanya shi wuta sun mafi silsilatin zar'uha saba'una dira'an fasuluku sannan ku sa sarka ku ɗaure shi wanda sarkar da za a laulaye shi a ɗaure shi zira'i saba'in tsawonta kenan za a sa a kama shi a ɗaure shi shi ɗan wuta abubuwan sun masa yawa a cikin gidan wuta wuta irin ta lahira mutum a sake shi haka ma da mai karata ina aka ce mutum a ɗan ɗaure ki an nasa shi ramin da wani ya faɗa a tafiya shekara saba'in a ƙasa amma kuma anan zai zama to sai aka fara kuma zana laifin da ya aikata a nan duniya wanda ya sa shi wannan hali da ke ciki na damu wato irin waɗannan bayani da ake wa bayan Allah suna ji a cikin alkur'ani tausayi ne da rahama daga Allah subhanahu wata'ala domin tun kafin kiyama ta sai a gaya maka ga abin da zai kasance a gobe kiyama idan mutum ya yi kaga sai kai maza maza ka gyara kaga wannan ahikatul halin ana ba da labarin abin da zai kasance ne a gaba yanzu bai kasance ba amma tabbas zai kasance kenan ku tunda yanzu da kana cikin duniya aka baka labari kenan laifin da wannan mutum ya samu wannan kansa a wannan matsayi kalka yi shi kuma ayakunan da ake masu kyau a samu kyakkyawan sakamakon gobe kiyama karka ba ka aikata shi kuma na miyagun aiki ka nisanta to kun ji aikinsa na farko innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance bai imani da Allah mai girma ba kenan matsala ta farko a ina same ta tauhidi babu tauhidi in wa ayo mutum da yawa zai rika da'awa a bakin sa cewa ya imani da Allah amma gani ba kin hakikanin al'amarin sa za ga wasu abubuwan suke nuna cewa mai imani da Allah bai haka saboda haka wanda ya imani da Allah to ba zai rawaya hada Allah da kowa ba zai kira wani ba kamacin Allah ba zai nemi taimako a wurin kowa ba irin taimakon daban da Allah ba wanda zai yi sai dai a wajen Allah saboda haka amma za ka samu mutane kowane irin miyagun aikin da zai kai su zuwa ga shirka suna aikata kaga kenan wa ma yu'minu aktsaru billahi illa hum mushriku mutane diya daga baki zan ce an yi imani da Allah amma hakikanin al'amarin ana hada Allah da wani zaka mutum ya ce ya yi imani da Allah amma da zaka wuso da kawai ka abubuwan da ke aikata zaka ce wani yanzu misali mutum ya ce ya yi imani da Allah kuma yana zuwa ana mai sirri ana daba da duk abubuwan da ka sani marasa kyau ana yi tsira imanin shi da Allah kaga ya tarwatsa imanin sa to kun ga ko shi ko babban abin da ke kai mutum gidan wuta kai tsaye babu kamar shirka da tauhidi ya samu matsala shi kenan wuta za a ji Allah kare kenan ashe anan ba abin da yi muhimmanci gare ka musulmi illa ka gyara tsakanin kai da malicin da kar ka taɓa tauhidin imanin ga da Allah kaka sai ya samu matsala sannan kuma ka biyo shi da ayakuna na gari domin ko da mutum ya imani da Allah to dole sai ka haɗa shi da ayakuna na gari baka ce na kaɗe ta Allah ba na haɗa shi da kowa kuma ka zauna baka aiki na gari wanda shi ma ba zai maka kyakkyawan sakamako ba a gobe kiyama to kun ji dai babban laifin sa mai rishin imani da Allah mai girma abu na biyu wala yahuddu ala ta'amin miskin baya kwadaitar a ciyar da miskini balma shi sai dai da matsala da ya ji za a yi wani abu za a yi na taimako ko wani abu to baya su kaga anan wanda bayya kwadaita yana maki a bada shi ya bada shi to kaga shi ma ba zai bada ba shi bai bai bar wani ya aikata ba to wani shi ma ba karamin lahi bane saboda tausayi zai sa ka ɗauka ka ba mai karamin karfi yadda aka ce ba wai ka ɗauka ka bada ba rishin tausayi naka ya kai ka hana wani ma ya bada ko kuma ka kwadaitar da masu akwai su bada ba kai ba to kaga wannan akwai hadari shi yasa anan ko da kai baka bukata kaga akwai wanda ke da halin da zaka iya gaya masa ya taimaka ga masu karamin kari to ba laifi bane ka gaya kuma abu ne da ake so a haka to sai dai sauriya shi dan adam idan ka kwadaitar da shi ma ya bada wani lokaci sai ka zama to kai ma kamar kai kamar kai kace ba saboda haka wannan kuma bai dace ga dukkan musulmi ya zama haka saboda haka idan aka kwadaitar da kai ka bada saboda Allah ka bada ko ina Allah ta'ala yana kwadaitar da bayansa akan cewa an bigu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum ahadakum al-maut kabara tun kafin mutuwa ta zo idan mutum bai bada ma to wai ina zaka shiga da shi in dai har kana da kuɗin baka bada ba yanzu misali duk da aka ce mutum ya kai mutum da za a ce wani ya samu dukiya ko wani mai arziki ne to abin da ya mallakan nan ko ya bada nawa ne zai bada ciki dan kaɗan ne zai bada yanzu misali mutum da zaka yi an ce wani ya mallaki miliyar ɗari sai kana tsammanin zai iya kashe miliyar ɗari miliyar ɗaya hanyar Allah lauya duk sauran shi zai amfani da su ya za yi bari zai sai ka yi wa makin da adam shi ma wani a ƙarshe ma wani shi kan shi ma baya iya amfani bai ci ba bai ba ba iyalan su ma sun ci a wannan lokacin sai dai matsala da ya tunzire kuma su kenan su yanzu sun samu ka kuma haƙƙin su ne kayan su ne in suka ga dama ko wani abu su maka da duke su in suka ga dama su maka wani abu na alkhairi amma dai kam yanzu ya zama na haƙƙin su saboda ka aika ga gwamnatin da wuri ka hudda kanka ka yi abin da za ka samu sakamakon kyakkyawa a gobe kiyama sai Allah ta'ala ce falaisa lahu al-yawma hahuna hamim a yau a nan a filin alkiyama ba shi da wani makusanci masoyin da zai kawo shi dauki babu wanda zai taimaka masa domin dan adam idan ya shiga cikin matsala abin da ke fara zuwa cikin tunani shine kawowa dauki yanzu ko a nan duniya da an ce ga wata matsala ta faru abinda ake tunani mai ake tunani a ka ɗauki to amma ba a kiyama ba a kiyama wanda zai kama ka ɗauki sai dai kai aikin ka na gari in kana da kuɗi babu shi kenan an shiga cikin damuwa Allah kare sai Allah ta rage cewa wala ta'amun illa bil gisilin ba wani abun da yake abincinsa a cikin gidan wuta sai tafasassan narkalkan gubar da ta fito na mugunya daga jikin ‘yan wuta shi ne za ka dafawa ana ɗora masa ɗan uwa ku nima mu ruwa irin na kurji irin wannan wanda ganin sama bakin ka faɗe shi sunan yi ma babu dadi amma shi sai a rika narkawa ana ɗora wa mutum don walalle babu shakka shiga gidan wuta kai walakanta Allah kare Allah ce irin wannan abu ya zama abincin mutum la ya akulu illa al-khati'un ba kowa ke cin wannan ba sai masu kurakure ma'ana masu miyagun aiki in ba mai miyagun aiki ba kowa ke cin wannan amma masu miyagun aiki ba yadda za a yi sai sun ci wannan
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الله سبحانه وتعالى cewa fala uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abin da kuke gani wama la tubsirun da ma abin da ba ku gani Allah subhanahu wataala yana rantsewa da duk abin da ya so saboda haka mu ne kan ba mu da wanda za mu rantsa da shi in ba Allah ba amma shi Allah duk abin da ya gada masa ya rantse da shi shi yasa baka ce ba tun da Allah ya rantse da komai kai ma ka rantse da a sai da Allah ba a rantsewa da wani in ba da Allah ba man kana halima bal ya billahi aw yasu ka rantse da Allah ko kai shi kuma aibin yana ƙara ƙarfi radda aka rantse da wasu manya-manyan mutane ko mala'iku ko annabawa ko wani laifin yana ƙara ƙaruwa kuma haka ɗin haɗari ne mutum ya zamanto yana rantsewa da wani ba Allah ba don laihi ne babba amma in har mutum ya rantse da wani ba Allah ba yana ga cewar wannan wanda ya rantse da shi girman shekaru ya kai a rantse da shi yana za a rantse da Allah to zai iya kai shi ba ga yin ridda Allah kare kaga kenan ashe anan rantsewa da wani ba Allah ba haɗari amma yanzu kadi ga mutane ko rantsewa suke wani rantsa ya ce dan daren nan dare ma rantsuwa ke da shi wani ya rantse da rana wani ya rantse da kabari wani ya rantse da mala'ikai abubuwa ga sanar daban-daban wani ma ta kwaron kwatsa wani arabu duk ga sanar abubuwa daban-daban wanda haramu ne rantsiya da wani abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda yake cewa da in rantse da wani Allah ba ma'ana in rantse ba da Allah ba in rantse da waninsa akan gaskiya yace gwanda in rantse da Allah akan ƙarya kun gane ai manufarsa domin rantsuwa da wani Allah zai iya kai mutum ga shirka amma mutum ya rantsa da Allah akan ƙarya amma da Allah ya rantsa sai dai akan ƙarya ne zulmi wanda zai samu na ƙarya shi kenan wannan ya fi sauƙi sauƙi akan wancan amma yanzu ya kuke gani mutane suna ta rantsuwa da wani ba Allah wallahi mutane har sun saba kuma kowane ɓangare wani yanki da irin nasu kowane garin gaji da irin abin da ya shahara suke rantsuwa da shi akwai inda yi muni a yamma nan masu rantsuwa akwai su gumaka su tunguma ko su baura su wani akwai gumaka daban daban ko wanda mutane suke rantsuwa da su a bangaren yamma to wannan ya yi komi haɗa domin rantsuwa da gumki kaga kai tsaye zai iya kai mutum zuwa ga shirka Allah kare har yanzu mutane suna nan suna tsammani akwai wani gumkin da ke da tasiri kuma ulman kana fi dalalati da Allah ci falin billahu rahmanu wanda sai Allah ta'ala ya kyale su kadan suka yi canyi akan abin su suga abin kamar yana kasance da suke so don sai abin ya bi su amma babu shakka ƙarya ne ba gaskiya ba nuna in ga mutum ya yi irin waɗannan miyagun abubuwa kuma ya ga abin da yana kasance inda ke tsammani to wannan istidiraji ne wa umli lahum inna kaydi mati saboda haka ba a sabawa Allah a ce komai yayi daidai ba a yin abin da Allah baya so a ga komai yana tafiya daidai a yi dariya saboda haka akwai hadari idan kaga haka ta faru to kai kuka da kanka domin irin abin da aka tana da maka tana ba za ka ankara ba sai da aka amshi ranka kuma lokacin da mutum zai nadama Allah kare saboda haka kenan ba a rantsewa da kowa sai da Allah sau da haka kuma kai ma da kanka idan kai tunani abinda za ka rantse da shi ko ba a ce maka rantse da Allah idan ba ka rantse da kowa ba sai da Allah me yasa saboda ai abinda za ka rantse da shi wanda ya fi komi girman kuma wanda in ka rantse da za a yarda da shi to in ba Allah ba wace da wani matsayi Allah shi ne wanda in ka rantse da shi to ya kamata a miyar raya shi yasa ma haɗari ne mutum ya rinzai da Allah don ya yaudar mutane saboda shi dan adam wani lokaci za a ga don ya yaudara kadai ya yi tunani haka ya rinzai musamman akan harkar kasuwanci sai ga mutum yanzu in ya rinzai da Allah kan ƙaryan nan zai iya cin dukiya ta haramu a wani hanyar abu ne kasuwanci ka goma sai ka rinzai da Allah ka ce kai ma ashirin ka siyo shi duk wanda ya ce ya ji in dai musulmi ne ji ka rinzai da Allah to ba zai rage maka wani ga ashirin ɗin ko bai kara maka ba amma dai ba zai rage maka ba ya san ba zai kada ka ba da ce to gaskiya ba na iya kara maka amma ga ashirin ne ka ga kalin zai da Allah ka yi yaudara to wannan akwai hadari musamman ma akwai ruwa da ta zo ko musamman ran zuwa ma bayan la'asa Allah kare innahu la qawlu rasulin karim abinda Allah ya rantsu wannan bima tubsiruna din da ma la tubsirun din shine wannan akan alqur'ani yace innahu lalli alqur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai girma mai daraja da haka wayannan kafirai suna maganganu daban-daban akan alqur'ani da haka su ce waka ne maganganu irin na bokaye irin dai abin da kwatan na boka wanda ba kwaje iya ganewa abin da suke faɗa da sauransu sai Allah ta'ala ya zuwa kan alkur'ani lalle na kauli rasulin kare wama huwa bi kauli sha'ir yace alkur'ani ba maganar waka bace ba maganar mawaki bane na'am kalilan ma tu'minun sai dai kaɗan da kuke imani wasu suka ce alkur'ani waka ne kuma su laraba faɗin haka ai abin kunya ne gare su domin su ne gwanan waka su suka fi kowa yin iya waka su suka fi kowa sanin waka inda alkur'ani waka ne su da kansu bayan an gaya musu su sani amma saboda idan mutum baya son gaskiya komai zai iya faɗa na'am sai suka ce ai alƙur'ani waka ne annabi sallam waka ce ke koya mutane to sau da haka wani lokaci wani mawaƙi da aka ce ai alƙur'ani waka ne to lokaci in za a je aikin maka da suke yi tun a jahiliya suna aikin hajji amma na shirka da suke yi. da kafirci suna zuwa suna kewa ɗaci Allah tsirara haka ake ɗawafi to in za a je sai a yaudari mutane a ce musu kadda su yarda su yi wajen inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam kowa yi nesa da shi in zo filin tun da yana zuwa filin arfa neman mutane za su yi imani da Allah na'am sai a ce kuma a sa abu da ali ke kunne saboda me saboda wai yana mutane su yi kala ji abin da yake wani kuma duk an yi haka ne dan a ɗauki hankali wanda bashi da hankali na'am
su kuma dubara suke don kala imani da Allah kun sa so wannan haske na addini ne ratsa duniya gashi ko ya zo shi abinda ba sa so musulunci ya ratsa ya zo ganin wannan namu kuma Allah ya kashi na'am shi yasa ya ce eh, wallahu mutimmu nurihi walau kariyar kafir yanzu ga askan ya zo tsakar garin nan kai ka ce a garin aka saukar da alqur'ani idan lokacin sallar juma'a ya ka zo garin nan ta za ka ana aka sauke qur'ani yo kowa ta yi juma'a Na'am.
in ba mata in ga wanda bai taimaka yaro ne ko kuma wani mutum amma mun biya da an ce lokaci yayi kai ma in ka zo garin musulmi ka san lalle wannan garin musulmi ka zo muna wa Allah godiya ko muna roƙon sa Allah ta'ala ya tabbatar da gari mu akan gaskiya amin
to wannan mawaki sai aka ce sa abu da yake kunne shi zai je aikin haji kuma kada ya wajen sai ce a'a ai ni mawaki kuma kun ce waka ne ai ni ya kamata in je in sauraro muku tabbas in waka ne zan ba ku labari wannan mawaki da ya zo shi ya zo ya saurari alkur'ani daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji ya san da wannan ba ma wadancan waka ba ba ma maganar mutum da adam ce Na'am.
yau nan ba Allah ba wanda yake da wannan magana ya bi da dukkan fasahar da fasaha wannan abin da ke ciki wannan littafi na alkur'ani inda mutane suna tadabbur kai ma da zaka san abin ya fi karfin ka kalma in ta zo ɗaya a guri wallahi sai ka rasa wayya aka kalmar da ta zo aka na'am saboda iya ɗaukan ma'anonin da suke da na'am in ba Allah ba wanda ke haka yanzu wannan mutum da ya dawo garin su ya tara jama'a ya ce to na ce zan je muku kwakwaf to na je muku wannan abu da ake magana dai ba waka ba ne. ko magana hannu ba ta mutum ba ce inda ce wannan magana ban da Allah ba wanda zai yi ta to saboda haka ni dai abin da nake gani kadin musulunta suka ce to da yake ma mawaƙin mashayin giya ne na ƙarshe sai suka yi waje suka ce mishi a ai kana musulunta zai hana ka shan giya sai ce to tun da haka ne bari ya sha ya ƙoshi baɗi ya tahi zai imani a hajji ta baɗi bai shekara bai mutu wannan labari abin da ya kasance na amurka ya kasance lokacin ai ba haram da giya ba ko ai ba haram da giya ba malamai suka ce wannan isa jan kasan ba ta da matsala akan cewa ba haram da giya ba domin shan giya dama abu ne da ko kafin a a turo annabi sallallahu alaihi wasallam makarimul akhlaq ba su ba da damar mutum da irin abin da zai zo yanzu a a mutunce ko a turai yanzu mutum ya sha giya yana faduwa mutum ya girgir ko a turai mutum na banza su ma abin da ake yi ba a so ka shigo cikin mutane kana faɗuwa to sai aka ce annabi sallam dama ko da abu a haramta shi ba inda abu na da mutunci ne to yana nuna mutane su nisanci shi shi yasa kenan aka yaudare shi da haka nan da cewar zai hana shi ya sha giya kaga ba sai ba dama zai haramta maka ma'ana zai hana haka sha giya to dalilin wannan ne ya ga cewar baɗi ya sha ya sha baɗi ya tafi kuma suka cuce shi kaga wannan ranar kiyama ai za a yi tsinuwa da shi da su tabbas ga mutum ya ga gaskiya amma aka hana shi shi yasa babu wani abu wannan law- walau alima Allahu fihi khairan la asma'ahu ba mamaki shi duk abin da kaga Allah ta'ala bai bar mutum ya kai gare shi ba to wannan mutum bai dace da wannan abu imani da Allah ba wai haka kadai bane kowa sai ya imani a sai wanda Allah ta'ala ga ya dace da wannan matsayi ke bace imani shi yasa ai aka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ba su imani ba ne bar duniya amma ko ai da ya kamata a ce duk wani mai imani a wani lokaci a ce kowa ya imani kamata a lokacin da Allah tura na sallallahu alaihi ce duniya san fursa na'am to amma da yake al'amari na Allah karkashin hikimarsa ya san wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba. shi yasa wanda Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ga ya dace da wannan kyauta ta shi sai mai dace ya imani da Allah wanda kuma bai ga ya dace da wanda ba sai bar shi akan haka amma inda tunanin dan adam ne a mu ya muga ce a kamata a ce kowa samfur san an yi samfur a tunanin mu na dan adam ne ce ba wai dama a gurin Allah ba dama shi a gurin Allah babu wannan matsala shi ya san wanda ya dace da shirya ya san wanda bai dace saboda haka alqur'ani ba waka bane wala bi kauli kahin haka nan ba maganar bokaye bace ko kowa ya san maganar bokaye maganar bokaye su da kansu ba musamman abin da suke wani idan boka yana abubuwan na boka ya ai ana golowa mutane a tsaye da wasu abubuwa da ake marasa kyau na bokanci ni da cewa irin wa'in abubuwan da bai dace ba alawala su to amma da ka gani za ka san da cewa shi kanshi boka bai sa abin da ke faɗi dama ai ƙarya ce shi yasa duk wanda ka ya shiga bokanci dama shi a makaryacin irin wanda ya kai ƙarshe ne sai kama bokanci dama asali yanzu ko masu tsubu da damwalar wannan ai mafi yiwu an gadi ba gwanon zance ne gwanon karya ne su ne suke jirki ɗaya su koma masu irin wannan abubuwa to shi kuma boka sai mutum irin wanda ke dama a makaryacin matuci madanwari na ƙarshe to sai gama da ƙaryar da munafucin da cutar da gaba ɗaya sai ya koma boka amma maganar su ba magana ɗaya wanda suke mai amfani abinda ma ba gane ba kina ina za a ce wannan abin karanta kadai suna faɗa ne don yin Allah sai Allah ce kalilan ma ta zakaru ya ce amma kaɗan ne gargaduwar da kuke a cikin mutane masu gargaduwa ‘yan kaɗan ne mafi yawa ba sa gargaduwa tanzilun min rabbil alamin abin sabkarwa ne daga wajen ubangijin zalika Allah ta'ala kenan alqur'ani ya zo ne kai tsaye daga wajen Allah subhanahu wataala ya karantar da Jibrilu alaihi salam ya karantar da manzo Allah sallam ya karantar da sahabbai so karantar da tabi'ai su kuma yan bayan su har ya zuwa yau so da abin sun karwa ne daga wajen umayyin talikai shi yasa isnadi na alqur'ani ya fi komai karfi domin yana karewa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله سبحانه وتعالى كتوى ولو تقول علينا بعض الأقاويل da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wani ɓangaren magana ya faɗi wani abu ya raba shi da Allah kuma ba Allah ya faɗa ba Allah ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da ƙarfi da mun yi kamun kamun mai tsanani sun malakata ana min hulwati sannan da mun yanke masa jijiyar da take sade da ransa kenan kenan jijiyar da take sade da zuciya kai tsaye da za a yanke ta kuma Allah ce fa ma minkum min ahadin an wajizi babu wani ɗaya daga cikin ku da zai iya karewa gare shi to a nan idan muka kalli waɗannan ayoyi da makaranta walau ta kawwala alaina ba Allah kawai zuwa nan kai tsaye zamiri ya zo ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya san da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai aikata haka ba kuma ya san annabawansa ba za su taɓa yin haka ba duk gaba dai annaba Allah ba wanda yake faɗar wani abu dangane Allah ba Allah ya faɗa ba to amma me yasa ake fuskantar wannan irin haka din gare su a ce da sun yi malamai suka ce hikimar da take cikin irin wannan kaiwa ƙarshe wajen hana irin wannan aiki ga wanda zai iya aikata shi ne suke cewa laifi idan aka dangana shi ga wanda ba zai aikata shi ba to ana so a kai ƙarshe wajen koriya ga wanda zai iya aikata Allah ya san da cewar annabawansa alaihi salatu wassalam ba za su taɓa yarda ba su haɗa Allah da wani ba za su taɓa yarda ba su faɗi wani abu su dangana da Allah su ce Allah ya faɗi wannan abu ko ba Allah ya faɗa ba to amma sai a fuskar da hakan ɗin gare su kamar can nake cewa eh, walau ashraku la hamida anhu ma kanu ya'malu da sun yi shirka da duk abin da suka aikata da ya ɓaci Allah ya san ba za su yi shirka ba haka da nan Allah ya san annabawansa ba za su faɗi wani abu su dangana gare shi ba shi ya faɗa ba to amma da haka ɗin za ta faru da ga abin da zai kasance kenan ashe a nan in har irin wa'innan bayan Allah masu irin wannan matsayi da za su yi haka ɗin da ga abin da zai faru gare su to kai da ba kai su in ya faru gare ka ya kace gani ai ka kace dole ka san da cewa laihin nan babban laihi yanzu misali sai shugaba ya faɗi ya kama ya ce da firaminista zai ɗauki kaza a cikin kuɗin jama'a da na mushi kaza to kaga kai da za ka ɗauka a ya kamata ka tashi kar ka taɓa kaga dai ga matsayin da yake da kai a gurin shugaba amma shugaba ce ko da shi ya laifi zai kama shi to saboda haka kenan ana so a nuna maka ce kar ka aikata ba ana ni ba da wannan wanda aka ce in yayin ya aikata ko zai aikata a ana so a nuna maka cewar karin mutum ya suke ya aikata tunda duk wanda ya aikata za a kama shi to annabawan Allah ba su haɗa Allah da kowa sun fi kowa imani su ne ma jagororin kiran mutane zuwa ga imani ga Allah haka nan annabawan Allah ba sa yarda a yi wa Allah ƙarya a faɗi wani abu a dangana da shi ba hakan ne ba shi faɗa ba saboda haka bare su su aikata su ne jagoron da suke hana mutane akan ce wasu yi wa Allah ƙarya kuma su suka fi kowa tsoratar da mutane akan yi wa Allah ƙarya sau da ba za su aikata ba to kaga kenan ashe a nan ana so ne ƙaryar da mutanen makka a wannan lokaci suka yi a da musu kan san da cewa suna cikin haɗari wanda suke ga cewar annabi sallallahu daga wajen su alƙur'ani shi girgiro shi yasa Allah ta'ala ya faɗa ka ce walau taqawwala alaina ba da laqawi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da labarin wani akan wani abu akan alkur'ani sai da Allah mai fara masa wahayi shi yasa ya ce fa kallabi su fikum umuran min qabl kafin ya fara wa'azi ya ce Allah ɗaya ne kafin ya fara kiran mutane zuwa ga addinin musulunci shekara nawa shekara arba'in a cikin su amma bai faɗa ba saboda Allah bai tura shi amma radda Allah tura ne fara isar da sako na Allah kenan wani na nuna cewa wa'annan bayan Allah suwa ba suna abin da Allah bai samu ba ilimin bane ba kai ne zaka zo kai abin da kaga dama wani ma shi yake addini kowa iya da inda zai kirkiro akwai mutane da suke mummunan fahimta musamman malamai za ka kaɗai malami ya rika zama yana tsara azkar ya rika tsara zama yana tsara salloli in abin yayi nisa ya rika tsara salati yana bashi lada duk wanda yana da kaza suna wa Allah ƙarya suna nuna walitaka walitaka ta ƙarya shin ya an taɓa yin wali makareci ka zama to kana wa Allah ƙarya kuma ka ce ke ne wani da bi dace so da ka ba a kirkiri wa Allah addini abinda Allah ya shata wa mutane addini hanya ce kawai bi za'i da ka sabka halaka za ka kamar misali muka ce daga nan za ka je yamin ina za ka buka tafi kwalta ko sai wani zo an ba ku mota ku biyu an ce ku tafi yamin sai wani ce kai na za ka ce a kwalta ban za mu bi ya ce ai kwalta kewaye take tana neman gari biyuwa ya ce ai ni kawai yanka zai da nan yanzu in yanka da nan tana yiwa ya mai kilo ɗari shida ma isa ya mai idan wani abu saboda haka ni ba zan wannan gari ruwa ba kawai mai kiya zai yi kare daga nan tun daga nan ma kare ya ce mai kiya zai yi to tun daga nan za a samu matsala tana yiwa ka isa ni ya mai daga nan bai kai turmuni ba dan a wani wurin ya nutsa sai wata guda ana hawan yadda za a hudda shi a ƙarshe dai ba zai iya zuwa mai ba dole sai ya bi ina sai ya bi hanya kuma ka ga dole ne ke tafi akan hanya bai so sabba ko kaɗan ko ai kuna ga mota ko bakin za a yi ba a garajen a sauka da ka sauka daga hanya matsala ake samu to haka nan addini da ka sauka daga ƙala Allahu ƙala Rasul to shi kenan ka shiga kama kama ko babu addini ko da ka sauka ƙala Allahu ƙala Rasul shi kenan kawai ka zama ɗan ra'ayi ko shi kuma ra'ayi kowa na shi kenan in ra'ayi ne a masallacin da ma an samu adadin yawan yanzu akan abu ɗaya kowa sai hudu ra'ayin shi ba dole ba ne in dai ra'ayi ne mai daidai shi yasa ba inda za a yi mutane su haɗu su tsaye tare akan addini in dai ba su bi ƙala Allah ƙala rasul ba yau tun da kowa iya da nashi ra'ayi in dai addini akan ra'ayi za a yi shi to ina ga kowa zai yi addini shi daban amma in muka ce za mu kalli ƙala Allah ƙala Rasul to za mu tafi a ɗaya gaba ɗaya to haka ta Allah ta'ala ke ce wa innahu la tazkiratu lil muttaqin lalle wannan alqur'ani gargadi ne wa'azi ne amma gawa muhazzan hali kaji Allah ta'ala yana bayyana cewa ba ko ake wa'azuwa ba da abinda ake masa wa'azi in ba masu tsoron shi ba kenan ashe wa'azin ma a wa'azu ma yi masu tsoron Allah shi yasa tsoron Allah babu jari irinsa duniya da lahira duk wanda ya samu jarin tsoron Allah tun nan duniya da lahira ya- ya kubuta a nan duniya ya kubuta a gobe kiyama ya kubuta sau da ka duk mai tsoron Allah ai mutum ne na gari duk mai tsoron Allah kowa zai so yi mu'amala da shi inda duniya ana tsoron Allah ai da an huta da kowa zauna lafiya da matsalar da kuke gani duka duk wayannan kashe-kashe da yaƙi-yaƙi duka rashin tsoron Allah ya kasu ko ba ka ba duk abin da ka gani na matsala ta duniya da ta lahira gaba ɗaya ba abin da ke jawo ta illa rashin tsoron Allah ko shirka ka ga mutum ya yi rashin tsoron Allah ne. duk abin da ka gani an yi marasa kyau rashin tsoron Allah ne inda tsoron Allah to lafiya kalau komi za a yi rayuwa ce ta kuma abin da ke biyowa na alkhairi dalilin tsoron Allah ba shi da iyaka walau an na ahalin kura amanu wa tagau la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard can yake cewa walau an na ahalin kitabi amanu wa tagau la kafarna anhum sayi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im ashe tsoron Allah idan aka same shi to an samu jari duniya da lahira babu abin da fi shi wani Allah ta'ala ya yi mana dace da haka ne wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin Allah ta'ala ke cewa lalle mu mun san da cewa a cikin ku akwai masu karyata alqur'ani haka ne a cikin mutane kar ka dauka ma wai a cikin arna duk gaba ɗaya arna su sun karyata alqur'ani ko a cikin musulmin ma akwai masu karyata alqur'ani wani ma a aikace wani kuma a baki ba zai iya wani wani abu da zai nuna karyata alqur'ani yanzu misali duk mutumin da ya kore suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa alqur'ani domin Allah na Allah ta'ala ke cewa wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu kai kuma ka zo ka kore to kaga ina imanin ka da alqur'ani ya za a ce mutum ya yi imanin da alqur'ani ce bai da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata to me hikima me za ka wuce san ra'ayi kenan ko suna ka babu yadda za a yi ka fahimci alkur'ani in magana da suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai addini in baka kallaci suna ba ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa innahu la hasratun alal kafirin lalle kwa ƙaryata alkur'ani nadama ne hasara ne tabewa ne akan dukkan kafin shi yasa kiran kai tsaye ƙaryata aya ɗaya ta alkur'ani za ta kai mutum ga kafirci shi yasa Allah ta'ala ce wa innahu la hasratun alal kafirin wa innahu la haqqul yaqin lalle alqur'ani tabbas ne kuma na abu ne yaqin da babu shakka gaskiya ne ta tabbas wanda babu shakku lalle littafi ne daga Allah kuma duk abin da ke cikin shi gaskiya ne babu wani abu da ke cikin alqur'ani wanda ya zo daga wajen wani in ba Allah ba saboda ka mun yi imani da cewa littafi ne na Allah ya saukar da shi zuwa ga manzansa shi ko ya saukar ya sadar da shi zuwa ga sahabbansa su ma suka sadar da wannan littafi zuwa ga 'yan bayansu har ya zuwa yau littafi ne na Allah ba a taba shi ba a ƙara ba a rage ba a cikin alkur'ani babu ƙari babu rage aƙida ce wani ta ahlus sunnati wal jama'a duk wanda ka jana cewa an rage wani abu an ƙara wani abu to ba dan ahlus sunnati wal jama'a ba ya bar alkur'ani ya bar sunna ya shiga kama kan Allah kare mu fasabbi bismi rabbikal azim Allah ta'ala ce ka tsarkake sunan ubangijinka ubangijinka mai girma ma'ana ka tsarki ka ce ubangijinka Allah ta'ala wanda ke mai girma to ita ma wannan sura ta mu suratul haqa yau ta kare insha Allah za mu tashi sabuwar sura suratul ma'arij yau a taɓa ƙarfi. Yau. Ashirin. Sabe, água, né? Água, né?
وأنا خالد E aí, Gilda, que é Gilda?
وأنا مسلم رضي الله وأنا خالد بن عمرو العدي قال عليها وقيمة مني أدوان وكان أميرا على مسيرتي فأمير الله وثنى وثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد علمكم
هذا مثلا وولدت أذى ولم يتوب منها إلا سبابة كسبابة إلا بماء أن يستعجلها صاحبها وإنكم مستعجلون من- منها إلى إلى دار لا دار لها وأن فتعلموا بخير ما ظهرتكم فإنه فإنه قد ذكر لنا أن هجر يلقى من من شديد نعم جهنم نعم
ويؤذي إلا سب- سبعين عاما لا يدرك لا يدرك لها نعم أعلى والله لا تمن أن فبريد ولقد ذكر لنا أن ما بين مسيرة أي يسرائيل مسيرة أي من مسائل الجنة مسألة أربعين عاما
ولا يأتي على اليوم وهو عزيز من الذهاب من الذهب من الذهب ولقد رأيتهم س- سبعة سبعة سب- سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق شجر حتى فرحت حتى فرحت أشرقنا واتقأت بلدة وشقاقها بين وبين سبعين بين وبين بين وبين سعاد بن مالك فتزوج- وتزوجت بنسبتها وتزوج سعد بنسبتها وما أصبح ما- وما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مثل من الأمثال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي هزيما وعند الله سجيرا رواه wanda zai yi dawa iya da tsoro to sai ke cewa hadisi na Khalid ibn Umayr yace al-Adawi yake cewa Utba ibn Ghazwan yayi mana huduba yace kuma sarki ne na Basra a cikin hudubarsa ya yabi Allah ya gode wa Allah kwarai sai ke cewa bayan haka kusan da duniya dai kada adanat bisur tana sanarwa da yankewa ta kare kenan duniya tana sanar da mutane da ta kare ba abin da ya rage sai abin da bai kawo wannan hadda ta juya a gaggauce kenan ta juya ta kare walam yu'minu illa subabatun kasubabatul ina yace ba abin da ya rage illa kamar dan wani abu dan gurbi na makayin da ake ajiyewa kamar da za a ajiye kwarya ko wani abu haka dan gurbin nan yawwa yake cewa saboda haka shi ne kaɗai rage a alamar da shayi duniya ya ce wa inna ku muntakilu na mena za ku rabu da duniyar nan ku cire zuwa ila darin lazawa laha zuwa gidan da bai ya karewa ita duniyar ta kare to daga nan za a tafi gidan da bai ya karewa ya ce saboda haka fantakilu bi khairi idan za ku tafi ku tafi da alkhairi abinda yake na lokacin ku ya ce domin an ba mu labari cewa an jawa dutse daga gaba ta wutar jahannama ya gangara yin da tafiya ƙasa sai da ya kai shekara saba'in amma bai kai ba ƙarshen ƙasanta kenan aka jefa dutse daga bakin gabar ƙofar wuta yake gudu shekara saba'in amma har yanzu da saura bai kai ƙarshen ƙa- ƙasanta ba kuma nan za a jefa ɗan adam a ciki kuma wuta ce ya za a iya tashi ya ƙure hoto daga tafiya ta shekara saba'in dutse yana tafiya kuma kusan bisan cikin dutse an nasa shi ƙasa irin gudun da yake da nauyin dutse kuma ba ana nihin dutse ba da za ka yi tsammani ko dutse wanda ya wuce ba kilo ɗaya ko tan ɗaya Allah kaɗai san kilo dutsen da ake nihi da shi a idan aka nasa shi wani irin fisan su gare shi iya iya tafiya a ƙasa gudun zai yi. amma shekara saba'in bai kai ba ƙarshen eh, wani ɗin da dandamanin ta na ƙasa na wuta ke to saboda haka saba'ina am yace da ke ba karshen ta yace wallahi la tubla an yace kuma wallahi sai an cika wannan wuta duk girman nan nata yace yanzu kuna mamaki ne yace to banda wannan kuna mamaki an ba ku labarin tsawon wuta yace to bari a ga muku aljanna kuma yace an ba mu labarin aljanna tsakanin eh, kamar kyaure a yana da kadir daga nan ko da kadir daga can yace tsakanin kadir kin kyaure na nan inda kawata ita ke yake dauke da inda nan makulli yake shiga tsakanin ya kai tafiyar shekara arba'in na kofofin aljanna tafiyar shekara arba'in goma daya a kofofin da guda takwas tafiyar shekara arba'in faɗin shi ya guje gani ba tafiya ba ta kwana goma ba ta wata ba ta shekara ba shekara arba'in faɗin ƙofa ɗaya ka zama na aljannan ba Allah ya ta ba inda ɗan adam ya ta wani irin ma wani gasha tafiya shekara arba'in a iya ko ainihin aji ina wani irin waya za a sa a ɗarme ko hotuna za a yi kai ma da kaji wani aji kasan sai Allah ita tafiya ta shekara arba'in tsakanin misra'ili masari da janna yake cewa wala ya ati yanna alaiha yau da huwa kazizu min azham yace amma akwai ranar za ta zo wannan kowa duk girman nan naka yace za ka ta dankare a cike saboda cunkoson jama'a na shiga wajen shiga za ka duk bani kohin nan amma jama'a sun cika su dan a nuna maka yawan masu shiga aljanna haka can wuta ai kaga da girman ta ko to duk gaba ɗaya girman na za aka ce sai ta cika to ita ma aljanna sai ta cika kuma kowane da nashi jama'a Allah ya mana da shi da yake da Allah samu cikin bayan sa da yake ce amina ziham yace wani lokaci na gani mutum na bakwai a cikin mutum bakwai tare da manzo Allah sallam yace ban mu da abin da za mu ci kenan muna tare da manzo Allah sallam mutum bakwai yace amma ba abin da za mu ci komai ba mu sai ni sai ganyen itace muke ci babu me me me za ka Hatta, hatta kariha,
a shiga kuna ashra, ya ce har kumcin munan ta kai ka san idan mutum yana cin irin wa'in abubuwan za ga yau da gobe yau da gobe kana ci kumcin ma zai canza launi yau da ci mai cin abu ɗanyi tsanwa ya bari kumcin da za ga abubuwan ya nuna alamar ga abin da ke ci shi ne ku shiga Mhm. me kace gaba hatta shahina, wanta ta ƙatu wardata, mudrata daga mashaƙaƙatuwa baini wa baina sa'ar mu sa'ad bin Malik.
ya ce farta kasu ko na samu ke na tsinci wani bargo bargo na tsara ga ta biyu muka raba da nisa albin malik muka yi izari ni na izari da rabi shi ma ya izari da rabinta kenan abinda za mu sama ba mu ba mu da shi a wannan lokaci. amma muka samu wannan alburda din da yace muka raba ta tsaka ni ya je na jamto na kulla shi ma ya kulla sa albin malik yace ba ma asba yau mai na ahadun illa asba amiran ala misr yace amma ku diba ga yau babu ɗaya daga cikin mu nan kowa ga sarki ne jagora ne na babban gari kenan yau da guda ga irin wahalar da muke ciki amma yau gashi mun kai matsayin irin wannan matsayi kowa amir ne a wani gari na daga cikin manyan manyan garuruwa yace ina neman tsari ga Allah in zamanto a raina ina ga girman kaina a kuma idan mutane ban da girma sai wannan tawazi ke ita ina neman tsare a ce ina ganin babban mutum ne ina ga matsayi na amma kuma a wajen Allah ban da wannan matsayi wa inda Allah ya sani a gurin Allah ba haka ba kenan in riga ganin kaina da girma a cikin mutane ina gani na mai daraja ne amma hakikanin al'amarin a gurin Allah ko ba haka ba yake domin mutum da ya a nan duniya za a ga shi da kanshi ya fankama kansa ko mutane sun fankama shi kuma shi ma ya yarda haka din yana ga shi shi mai daraja ne matsayi ne amma kuma a gurin Allah ba haka bai ce to ina neman tsari ya zama to ni na fankama kaina ko wani ya fankama ni kuma a gurin Allah ba haka ba yake ina gama yin zai da gani Na'am.
Barbala ne tambaya ce kamar aiwa ta kan shi. Ko aiwa kamar ana suna ta yi ta kuma a cikin da ka akwai abin da ta yi yi. Ko ana iya kusa ranar suna a zama shi tare.
a ba kusa amma yana iya rage kwana ɗaya shi wannan rage kwana ɗaya yanzu misali yau wace rana muke laraba sai aka maka aihuwa ran laraba maimakon kai suna na sudu ya ran laraba ya kama ya halitta kai ran talatin domin malamai sun yi bayani guda biyu ne akan wannan kuma kowane in mutum ya yi daidai suka ce alamsar abin da ya ce za a yanka mai suna rana ta nawa shi rana ta bakwai sai wasu da cikin malamai suka ce to me laraba aka yi shi suka ce laraba alamis juma'a sudu ladi litinin talata bakwai in ga wani wasu ka ce a ba a lissawa ranar farkon ɗan malikiya ya suka ce kenan alamisi biyu masu kula da litinin talata lara kenan ka asali shi yanka da ake na suna ibada ga abin da shari'a ta shi sau da haka in har kana so ne za ka yi taron ganda da mutanen ku za ka yi walimar kwanan ba wani abu ne daga shi da yaro idan rana ta zo kada ya sa mishi a yanka mishi abin da za a yanka masa idan ba a sami suna ba a sami suna shi saboda haka ko da mace batan layi an ayu tana likita da ake bari a cewa ƙara samu dukkan shari'a ba ta yarda shi wannan asali dama wani kadai dama yanka nan ranar sunan shi a yanka mishi in kana so za ka wa mutane ya ce su ci abinci ya ce ta musu wannan duk da gina mahaifi amma shi dai suna ba a tsallaka shi daga ranar shi abin da zai sa a tsallaka shi in babu abin da za a yanka to wannan in babu abin da za a yanka shari'a ta ce a ƙetara shi a kai shi sati mai zuwa sha hudu idan ba samu ba sha hudu suka ce a ƙetara shi a kai shi nawa ashirin da ɗaya idan ba samu ashirin da ɗaya kuma nawa za kai shi a ƙari kawai sai dan da ka samu in ashirin da biyu ka samu inda daga ashirin da ɗaya ne ake ƙara sati sati ya tsaya daga abin da ya gaba kuma kaɗai da ka samu kun gane ku kenan ba a cewa sai nan da sati ka za'a kawai ran da ka samu ran da za ka yanka kenan ka saboda kawai nan kawai wani bariki ce ta yanzu ake sun da kan iyali ana bin kawai wani mace a saboda an mace operation ya ce a ba a yanka to sai dai babu abin da za a yanka amma inda akwai kaɗai abin da ya kamata kawai a yanka na a'a an samu dama in ana da sahi ana duniya mu tamu ake magana to shekara tamu ma na ai ba karan mace shekara saboda in wancan ce wa inda mai inda mai ka alfi sanatu ba ta wani ana aiko ba to shi ke da ku subhanahu wa ta'ala bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu salaam